مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام شيخ درسي لتافين أقرب المسالك يو لاربا هدو قوات ربيع الأول هجراتنا دا دبولة ألي هدو دا أربعين دبيو واندي داشي دا إشرين دا دا قوات أكتوبر ميلادية تنا دا دبو بيو دا أشرين da sam dace. Audu billahi min shaitani rajim muna cikin ainihin babi na jana'iza ba? Wa mashiyun alaihi in kana musannaman muna magana akan ainihin makabarta. Haramun ne mashiyun tafiya alaihi akan kabari. In kana musannaman in ya zamo mai tozo. Ma'ana ba a so makaruhi ne mutum idan kabari yana da tozon shi ya taka shi kamar hanya ya bi ta kai ya tafi makaruhi ne amma da sharaɗin fa in kana musannaman in ya zamo yana da wannan tudun amma idan ya riga ya baje to wannan dan mutum ya taka ba laifi bane sannan sharaɗi na biyu kuma wa tariqu dunahu hanya din sai ya zamo dunahu ba ta wajen kabarin bane amma koda da tozon nashi amma har ya kai ga hanya ba wata hanya dole sai ka taka kabarin sai ka taka wannan ba laifi bane kaga yanzu mu ne nan garin za ga kabari a yan shekaru ya baje amma yanzu ka je yamman nan za ka ji wani kabarin za ka ce za ka ji an ce tun zamanin yakin wata ko amina amina wace amina zaria kaga ya bi shekara ɗari amma har yanzu akwai kabarin kamar yanzu akai saboda su da tukunya suke rufewa ita kuma tukunya ƙasa ba ta ci to in an gamu da gurin da ruwa baya zai jiwa sai ga har yanzu gashi nan ga tukwanen nan a jere sai ga kofar gida yanzu ko a zaria kofar gidan mu ga nan kaburruka ne kana tafiya a layi ma za ka ga kaburruka a gida cikin gida ma sai wani waje ban daki ma ya ga ga nan tukwane yanzu kaburruka ne to yanzu irin wannan tunda har layi ya bi ta kai dan ka taka ba laifi ba wani ma za a ga wani abu ya fasa tukunyan cikin can ma gaba ɗaya ƙasa ne kaga mutum ya riga ya ƙare. waɗari ƙuduna huko ya ce wata gasilu man fuki da aksaru min sulusihi haka nan makaruhi ne yin wanka ga wanda aka rasa yawa mafi yawa daga ɗaya cikin ukun shi mutum ne aka rasa shi ko jeji ya bata ko mota ce ko wani dalili dai sai aka samu amma mafi yawa daga sulusi babu a jikin shi kamar rabin shi aka samu ko abin da aka samu dai bai wuce sulusani ba to yanzu wannan kawai a nade shi a ji abin nan shi ba wanka ba abin nan ba sallah wa salatun alaihi da yi masa sallah duka makaruhi ne kaman lam yastahilla sarihan kaman wanda bai daga murya yayi kuka ba bari ne yana faduwa duniya sai ya mutu to makaruhi ne amar wanka da sallah walau ta harraka ko da ya motsa au bala ko ya yi fitsari au a ɗasa ko ya yi atishawa wannan duka ba zai tabbatar da rayuwarsa ba in lam tuta haqqaq hayatuhu in ba tabbatar da rayuwar shi ba amma da eh ba zai tabbatar ba har atishawa ba mamaki a cikin nan hanzartar da makasan ya faɗo kawai da ma atishawan zai ya tafi ai an yi ya riga makasar ta riga ta zartu shi yasa ya ce in lam tuta haqqan ya tun ba tabbatar da rayuwar ba amma da ya fado din ya dade yana yin atishawa yayi wajen awa uku ko awa hudu kafin ya cika kaga ba mamaki a duniya abin ya same shi aha wata hanidu da sa masa turare duk makaruhi ne shi bari din kenan wa tasmiyatu da yi masa suna irin wai dama yana target din akwai wani mai gidan shi wanda ya taimaka mar shi ya sa shi aikin lawyer ma shi yayi kaza kaza shi me yana so dama in mace ce matarsa in namiji ne shi yana ta addu'a ma Allah ya sa namiji ne kawai sai ya faɗo namiji kuma da ya aji shawa sai yanzu a nan ba zancen suna ta ce a yanzu a ɓoye gawar a ce yana kwalba sai Allah ya kai mu ranar suna an yi suna ce ya rasu wannan ta zancen banza ne ba a yi ya mutu ya mutu shi kenan kawai ya ce wata sun yi tuhu yi masa ainihin tasmiya a samar suna wadda bunu bidari na haka nan makaruhi ne a binne shi a gida waya ce hatin da bari ne a tauna ko a nan gida ma a binne shi makaruhi ne ba su haka sai dai kuma walaisa aiban ba aibi ba ne don an binne bari a gida wannan kuma ya shiga buyu'a ba mun ce mutumin da ya siya abu sai ya gano aibi aibin in mai tasiri ne zai zo a yi raddi ba to kwata-kwata ma bin kabarin bari a gida don ba a ba aibi ba ne wayan sayar ma da gida ne cikin dare kake jin kukan kukan jirajirai ka tambaya ce ta ai wannan gurin bangare kazan nan ai da jira jira yake binne yanzu wannan ba aibi bane tunda ai bari ne aka binne ba mutum ne bayanin cikakken mutum ba ko ka zo ba za su sayar da kuɗi ko a ce za ta da ciniki don wannan ba amma bi khilabil kabiri da sabanin babban mutum babban mutum aka binne a cikin gida kai da ka zo za ka siya ba a gaya ma akwai kabarin mai gidan ba aka siyar ma daga baya kaji to wannan aibi ne mai raddi da ciniki in kaji za ka iya zuwa ni ban yarda ba gaya mun ba saboda haka za ka iya raddi ko yanzu a cikin angon zubarin sannan a cikin furmari a wani gida lokacin da za a siyar da mu mun ji iyayenmu mata suna wada ka ce yanzu kabarin sayin na yana cikin gidan aka raba gadon a haka kabarin ma ya zama rabon wani aka kadar aka siyar wanda ya siyan da ya siya yana cikin yana cikin gini a Legas kawai mota ta mulke shi shikenan ana nan ana nan yan magada me suka siyar shi ma wanda ya siyan yanzu aka gina yana nan a girke saboda haka aibi ne kabarin babban mutum ko ba na malami bane ba aibi ne yawa aibi in mutum zai siya sai amar bayani to fa akwai makabarta a gidan in ka yadda sai ka siya in baka yadda ba ka bari aha wa gasulu damihi hakanan wanke jinin shi jinin shi mamaci din a jinin shi ainihin bari din wa lufa wa gusila ne fa ba wa gasulu bane wa gusila damuhu wa lufa ana ai umurni ne na abin da ya kamata amar in ka ce gasulu da miyi ka ainihin adabin shi akan wancan ai ka ga nuna shi ma makaruhi ne shi ko bari wa gusila damuhu wa lufa bikin kate za a wanke jinin da yake jikin shi wa lufa sai a nannaɗe shi bi kirkatin da wani kyalle wa wuriya sai a ja turbuɗe shi wannan ya faɗi abin da ake wa bari kenan ba za a je da shi jina jina ba za a wanke jinin diga ba mar wankan gawa in an wanke jinin sannan sai a lullube shi da wani kyalle sannan sai a tauna rami a turbuɗe shi wa hurrima likafirin sun haramta yin wanka da yin sallah li kafirin ga kafiri ko uban waye wai babai dan nashi shine limamin juma'a gari duk gari ma shi ake ta gadara yanzu ya sallah mai amma baban arne ne sai ya kawo baban gari ya rasu ke yanzu ba zai yi wa baban wankan gawa ba ko ba za mu sallan gawa ba haramun ne amar wanka da sallah din gaba daya ya ba musulmi bane wa in sagiran irtadda ko da yaro karami ne ya ridafa yaro karami ne musulmi ya yi rijje ce ya fasa musulunci ya mutu ba za a yi wanka ba za a yi sallah ba ka za a je a jefa shi kafiri auna wa bihi malikul islama ko kuma yaro karamin bawa ne wanda ya mallake shi din sai niyyar musulunci da shi wa huwa kitabiyun shi yana ba kitabin sharadi kenan yanzu misali yaro karami ne aka kai shi kasuwa sai mutum ya je ya siyo ya ce kai kun ga wani kyakkyawan yaro bari in siya dan ya tashi a cikin musulmi a halin kuma shi ɗin ɗan ainihin kiristoci ne ko ɗan yahudawa ne ainihin iyayen shi ɗin da danginsu yahudawa ne yara amma shi wanda ya siya musulmi ne kuma ya siya da niyyar ya musuluntar da shi ya tashi a musulmi sai ya mutu to yanzu tun da ne bai tashi ya shiga musuluncin ba ba za a mar jana'iza irin na musulmi ba amma ko ya ce sharadi wa huwa kitabiyu amma idan arne ne ba ba kitabe ba wanda ya siya shi yayin musulunci da shi wannan kawai musulmi ne za a mar jana'iza irin na musulmi saboda shi ba kitabe yana da addini shi kuma arne kaga ba shi da addini kawai shi musulunci shi zai addinin wanda yake hannun shi ne addinin da zai tashi da shi ya ce wa in sagiran irtadda ko yaro karami ne ya yi rita ba kafiri kenan ba to ba za a mar wankan gawa ko sallah ba sai ya ce auna wa bihi malikuhul islama ko kuma shi yaron bawa ne wanda ya mallake shi ya siyo shi din ba ya zauna shi ba shi musulmi ne sai ya ce ya siya yaron nin ne yana so ya tashi a musulmi a gidan shi kaga mamallakin shi yayi niyan ya musuluntar da shi to shi wannan yaron kuma huwa kitabiyun shi dama ba kitabe ne kirista ne ko ba yahude ne amma wanda ya siyo shi ya ce zai tashe shi a musulmi amma kar ka manta tun da iyayen shi da kakannin shi alul kitabi ne shi ma mun dauke shi a matsayin alul kitab saboda haka yanzu in dai bai riga ya balagan ya musulunta bai mutu to kawai za a mar jana'iza irin na kafirai yawwa kasancewan bai musulunta ba amma daga kashi gidan sai nuna wasu musulunci in da ya karba shi kenan ya zama musulmi ko bai balaga ba ko bai balaga ba in da ya karba ya zama musulmi amma in bai karba ba ya bai zama musulmi ba aha shi ne ya ce huwa kitabin in ba kitabe ne kagan ba ba kitabe ba ne Na'am.
za a ɗauke shi a musulmi na'am wani taladu idan suka cuɗanya ya zamo kafirai da musulmi wani abu ya faru gawawwaki ne ba a san waye kafiri waye musulmi ba na'am to yanzu abin da za a yi in an zo gusilu duk a musu wankan gawa a sa musu likabani a yi komai amma in an zo wa mu yizar musulmi fi salati bin niyyati sai a bambance musulmi a sallan da niyya ga gawa wajen jam gaba ɗaya an zo an tara ku masu sallan kun zo Allah ka gafarta musulmi daga cikin su Allah ka shi kan musulmi a da abin da ya sai ka ce musulmi saboda in ka ce su duka ai kaga har kafiran a ciki aha kan shahidi mutarakin kamar shahidi na fagen fama shi ma ba masa wanka da sallah amma ba shi ba wai dan kaskanci bane li hayatihi saboda rayuwarsa Ai Allah ne ya ce la tahsiban allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim to wanda yake raye ya zaka bi kamar wani wanka da sallah walau bi baladin islami ko a garin musulmi ne irin kawo hari din na aka kashe shi aw lam yuqatil ko da lokacin da aka ji yakin shi bai yi yakin ba baya cikin yakin yana ko shiri ko wani abu ne ko wani kibiya ya zo ya same shi ya mutu aw qatalahu muslimun kadan ko kuma ma musulmi ne ya kashe shi amma da kuskure wannan duka ya tabbatar da shahadarsa aw rufi'a manfuzul muqatili ko kuma an dauko shi a filin yakin an zartar da makasan shi daga baya ya rasu kan magamuri kamar mutumin da yake cikin magagin mutuwa aka ɗauko shi ya cika to wannan duka ba wanka ba sallah za a ce abin ne sannan wadu fi na bisiyabihi mubahati za a binne shi da tufafin shi na halal kayan jikin shi din idan ya halatta musulmi ya amfani da wannan kayan ba alhari bane ba gol ba kaza to za a ji a binne shi da wannan kayan ba za a tuɓe mar ba in sataradu idan kayan ya rufe shi wa illa in ma kayan bai rufe shi ba zida sai a daɗa masa a daɗa masa inda yake buɗan sai a samu wani kyalle sai a lullube inda yake buɗan sauran jikin shi da yake rufe shi kenan a bar shi haka nan a je a binne shi na'am
bi hufin kuma za a binne shi da hufinsa in yana da hufi ba za a tuɓe masa ba wakalan suwatin za a binne shi da ainihin hularsa in yana da hula ba za a ainihin tuɓe hular ba na'am wa mantikacin hakanan da gyauto in yana da gyauto ba za a tuɓe ba irin kamar ɗamara ɗin nan irin abin da za a ji yaƙi ake ɗamara duk ba za a tuɓe masa ba a je abin ne shi da shi don ana so Allah ya tashe shi ranar tashin kiyama ba yana cewa me allaunu launu dami wa rihu rihul miski ba to ana so Allah ya tashe shi da sifan shi ne ya fita jihadi ne ya yi shahada amma ba shi wannan mintika ɗin kalla samanuha wanda kuɗin shi ya karanta amma me tsada ne kaga ya magada suna bukata dole a cire musu abin su na'am
wa katamin haka nan da zoben shi na azurfa wanda kallafa su dutsen shi ya karanta ma'ana zoben ba mai tsada bane ko dutsen jikin shi ma ba wani mai daraja bane to wannan duk za a binne shi da shi amma in ya zama mai tsada ne dole za a bude saboda haƙƙin magada amma la dir'in ba za a binne shi da sulke ba wasu lahin ba za a binne shi da kayan fada ba saboda a can lahiran ai ba zai tashi ba wani yaƙi za a yi a can a kewaye zai tashi a yi fada ba wannan kayan da za a binne shi da shi amma su takwabin shi su sulke su wani kwalkwali da sauransu duk ba za a binne shi da shi wal kaburu shi kabari hubusun hubusi ne alal mayiti a bisa mamace duk mutumin da musulmi ne makabartan musulmi aka tauna aka binne shi to wannan gurin ya zamo hubusi ga shi wannan mamacin na'am layun bashu bai halatta a tauna a taune wannan kabarin ba ma dama bihi matukar in mutumin yana cikin kabarin kuskure ne wai an san gurin nan ba kabari ne kuma in an tauna ma har ana samun kasusuwa amma wai a ce a tauna in an cire sai a tara kashin an sa mutum kuma a ɗebo kashin a sake sakawa wannan kuskure ne yawwa kabari hubusi ne sai jikin ya kare sannan kuma a tauna a sa wani na'am illa li daruratin sai dai domin larura in an samu larura ko za a yi wani aikin hanya ne ko kuma makabartar ta yi kaɗan jama'an sun yi yawa in an ce ba za a tauna ba to wani ba zai samu kabari ba da sauransu to wannan zai yi a yi amma in ba larura ba haka kawai kabarin musulmi an san jikinsa na ciki a ce wai a buɗe wannan kabarin bai halatta ba na'am wa ƙalluhu mafi ƙarancin kabari dai mamana ra'iya ta hu shi ne a yi wa mutum ramin da zai hana warin shi kaddara in yayi wari a waje ba za a ji wa- ba za a ji warin ba Na'am.
sannan wahararsa hu ya kiyaye shi daga ainihin sharrin dabbobin sama duk wata dabba ko kura ko miye ba za ta iya taunowa ta tarar da jikin shi ta ci ba to irin wannan ramin ake so a yi wa mutum warumiyan mayitul bari ana jefa mataccen kogi biyi a kogin in lam yurjal barru in ba a kaunan za a je tudu kabla tagayyuri kafin jirkitan shi ya rasu a cikin jirgin ruwa kuma da aka auna kafin a tarar wa tudu Na'am.
jikin nan zai lalace sai a mar wanka a mar sallan gawa a yi komai sai a ɗauke shi a jefa shi a cikin ruwa shi kenan sai ta ai wannan shi mai sauki ne ma mun ga- mun gamu da wani mutum a makka ne ko a madina irin takarin nan ya ce ai mu nan in mutum aka ma mutuwa ya ce ai bala'i ya same ka tashi duniyar ka ta zo ya ce yadda suke su takarin idan an yi mutuwa a cikin gida za ku mar wanka ku mar sallah ku yi komai sai ku ɓoye gawa sai irin dare a raba can kuma kasan su ba sa bacci da dare sai ku kula in dare ya yi can lokacin da kafa ya ɗauke ku duba wani mutum ne marhum a unguwar babban mutum wanda gwamnati take jin kunyan shi sai a ɗauki gawan a lallaba sai a je ƙorin gini sai a jefar sai a gudu sai ku je ku kuya kuna leƙe kuna leƙe ana ta addu'a kuma Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya mutumin yana fitowa ko sallah zuwa ko me yana gani masa sai ya report gashi nan fa yanzu yanzu nan an zo an jefar wallahi ba ruwa na a ciki me to a matsayinsa shi kuma ya faɗa da wuri shikenan an zo an gani an yi mai ba laifin shi sai a turo masu shara ya zo su ɗauka su jefa ana sharan nan suna zuwa na jira ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an rabu lafiya dan uwanka warai Shara.
ya motar shara shin motar shara za a zo shi kenan sai a ɗauka a jefa sai a tafi ana jefawa a sharan nan kaman kun je gawa ne kun binne ana Allah ya kai shi Allah ya kai shi kenan an wuce mu a gani yace saboda haka mu takari mutuwan mu anan yace ba karamin bala'i in A ba gani?
ka igama kenan a dama mana mutumin da ba shi da izini muke magana amma yanzu kamar mahajjaci da ya tafi wanda yake da ainihin hujjojin na zama ba ga karrama gawar sa ma ke yi ba amma wannan kaje an ma mutuwan to kai din waye tukuna sannan wanda ya mutum ya aka yi ma ya shigo waye ba shi izini waye kaza zaka gamu da mashakil da yawa Aha. to kaga wannan ai gwanda ma na ruwan da za a jefa shi a ruwa a kuta ya ce wa haruma niyahatun haramun ne niyaha nishi da kuka na mutuwa wa laɗimun da marin fuska don an yi wa mutum mutuwa wa shakku jabin da tsaga aljihu wai daga yau mai ba da kuɗin ya ƙare saboda haka bari a yayya ga aljihun to wannan haramun ne Allah ne mai bayarwa wa qaulun wa qaulu qabihin da mummunan magana wayyo sun mutu sun lalace wayyo kaza kaza kaza to wannan duk maganganun nan haramun ne mutum yayi wata skim wajin da bakanta fuska wai shi an mar mutuwa ya samu wani kawai ko ya shafa a fuskan shi ya baki wai yau bakin rana ne duk wannan haramun ne aw saubin ko bakanta tufafi ya sa bakaken kaya saboda wai ranar bakin ciki ne wa harkun ko aske gashi musamman ma mace ta je ta yi aski saboda wai ranar bakin ciki duk wannan haramun ne amma wala yu'azzabu bi buka'in lam yusi bihi ba za a yi wa mutum azaba saboda kukan mutuwan da aka mar wanda ba shi yayi wasiyan amar ba kaga kenan mafhumi in shi yayi wasiyan amar kuka za a mar azaba don wannan kuka wayan fa'uhu sadaqatun wa du'a'un sadaka da addu'a duk in an yi wa mamaci zai amfani shi alhamdulillah
Yan shiya duk sun halatta wannan abu.
Baka ji to- Kuka, kuka.
kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka, Ai, zu zu ai